لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقة أنما هذا كتاب المي albuyu an ga yadda imamu malik imamu darar hijira ilimin ɗimbin ilimin da ya zuba da za a bi a hankali ba karamin ilimi za a samu ba a ciki amma ya fi kamin imamu malik in kai ya ka fahimci ɗaya bisa uku cikin abin da yake so ka fahimta ka zama babban malik bayan an gama albuyo sai ce kitabul musaka ما هي المساقة المساقة شيني ايه بايروا شايروا شايروا كو بروا ايه بروا ده شايروا wanne ne me bambanci musaƙat ka ce shayarwa ka ce ruwa duk abin da ake nufi shine gona za a yi akwai albuyu akwai kiradi akwai ijara akwai musaƙat duk suna da kama da juna imam malik ya shigo cikin kowanne sai bayyana maka bambanci tsakanin wannan da wannan wannan suran da aka yi bai halatta ba da can ne ya halatta wannan da surar da aka ya halatta da can ne bai halatta ba saboda akwai bambanci tsakanin ijara da kiradi da musaka to wannan sai manyan malamai irin su imamu malik imamu darar hijira eh littafin shayarwa ko ban ruwa babu ma ja a fil musaka babin da ya zo na abinda mafarin al'amarin ma shayarwa ɗin a cikin musulunci yaya aka yi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر سعيد بن المسيب أو ابن مسيب musayyab wanne ne daidai musayyab shi ne to amma da yake musayyab ɗin ma'anarsa ba shi da daɗi sai ce sayyaba Allahu finnari man sayyaba walidi to shi ne sai aka gyara ana tafiya kan kuma yana shi ne sayyidu tabi'ina kuma Allah na karban addu'a sa mujabud da'awa sirkin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر wanzu Allah ya fada ma Yahudawan Khaibara da aka je aka bude Khaibara sanat sab'in min al-hijra yawma fathi Khaibara qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqirrukum fiha ala ma aqarrakum Allah azza wa jalla to wannan kalma sai da malamai suka shiga suka yi magana ciki za a tabda aka yi yaki aka ci haibara duk abin da ke haibara ya zamo ya dawo karkashin wa musulmi musulmai to amma su yahudawa su manoma ne sun kware cikin noman dabino sun san kan wannan sai manzo Allah ce to za mu tabbatar da ku akan gwargwadon yadda Allah ya tabbatar da ku ya suka ce to yannan ai an yi kiradi ai kiradi ba biduna waqti kuci kuma ana yi ne mukarada da ijara da menene ana yi za ka yi min zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko lokaci kaza amma ce uqirrukum alama aqarrakum Allahu azza wa jalla za mu bar muku kuna aiki gwargwadon abin da Allah ya bar ku zuwa shekara nawa ba adadin shekaru ba a yanke shekaru ba an fahimta to shine malamai wannan ya fadi kaza wannan ya fadi kaza wannan ya fadi kaza ala anna samara bainana wa bainakum za ku yi noma ku gyara komai da komai in shekara ta zo aka girbe amfanin goma sai mu raba tsakaninmu da ku wa'annan duk ba a ɗaukar su ana tallata addinin musulunci da shi na adalci da son zaman lafiya za mu bar ku ku yi ta nomanku in shekara ta kai abinda aka samu shi mu raba tsakaninmu da ku gwargwadon yadda aka dace kala ya ce fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ba'athu abdullahi bin rawaha faya kharusu bainahu wa bainahu to manzon Allah shi cire abdullahi bin rawaha kowa ya san darajar shi sai ce ka je wajen yahudawan khaybar ayi kirdado a kiyasta abinda aka samu din to sai su dauki rabi musulmai su dauki rabi ثم يقول in yaje akai akai kiyasi tunda yana ka ba a yanyanke su ba balle a san adadin su ba kirdado ake khars min yaqulu sai ce musu in shi'tum falakum wa in shi'tum fali fakanu ya'khudunahu bayan an gama sai ce to in kun ga dama za ku dauki amfanin gonan duk ku biya mu in aka ce amfanin gonan zai kama naira dubu goma za a bar muku shi ku ba mu dubu biyar in kuna son haka ko ko mu za mu ɗauka duka shi mu cire cikin kuɗin da aka samu na musulunci sai mu biya ku abin da yake faɗa musu ke saboda tsananin adalci za mu ji abin da suka faɗa dangane da adalcin da aka yi musu insha Allah قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرس بينه وبين يهود خيبر قال يتي فجمعوا له حليا من حلي نسائهم duk in za ka yi mu'amala da yahudawa wallahi sai ka yi takasassan kowane ne kai duk inda ba yahuda yake ɗaya shi suka tara mishi gwalagwalan matansu da shi za mu baka cin hanci in ka zo ka yi ka yi sassauci cikin al'amar min huli nisa'in faƙalu lahu haza lak ce ga shi nan wannan mun baka naka ne wa khaffif anna wa tajawaz fil qasmi gashi mun baka wannan in ka zo a yi da Allah a yi lissafin a sayin da za a yi ne eh ya yi kuɗi ko inda yanzu ne ko faƙala abdullahi bin rawaha sai abdullahi bin rawaha ya ce ya ma'ashara yahudu khaibara ya ku taron yahudawan khaibara wallahi na rantse da Allah innakum lamin abgadil lamin abgadil khalqi Allah ilayya wallahi na tsane ku fiye da yanda na tsane kowa amma duk da bana kaunar ku bana son ku na tsane ku wa ma zaka bi hamili ala an ahifa alaikum duk da tsanan da nayi muku ba zai sa na zalunce ku ko kwatankwacin zarra ba an ji fa'amma ma arrattun minar rishwati fa inna ha suhutun amma kunga gwalagwaren da kuka tattaro ka kawo ɗin nan suhutu haramun ne wa inna lana akulu ha mu ba ma cin haramun wa inna lana akulu ha mu ba ma cin haramun faƙalu sai suka ce bi haza kamati samawatu wal ardu بهذا الكناية راجعة إلى ماذا إيه؟ آه ما قاوا هذا اسم الإشارة الإشارة ترجع إلى ماذا كدوبة لتعب اللي قبلك إيه؟ واه يهودا ai ba wanda yake saba me yasa aka ce ghairul maghdubi alaihim walad dallina ba kullun kana karanta su bakwai ba a cikin sallah ba kullun zaka karanta cikin sallah ina mana ghairul maghdubi alaihim waɗanda Allah ya fushi da su saboda suna saba wa Allah ne da gangan suna sane su kashe annabawa da manzanni addalluna kuma nasara kenan waɗanda suke bautawa Allah akan jahilci su ne batattu wannan maghduba alaihim والكناية ترجع إلى ماذا eh inna adalci shi zai hada baki ɗayan matsalolin da ke ciki kenan ku ya ce bi haza da wannan adalci ai abin da ya fada abubuwa ne fada ba na kaunan ku amma ba zai sa in zalunce ku ba kuma wannan abin da ku kawo haramun ne ba ma cin haramun to wanne ne za a mai da addamir yarju ila maza duk adalci ya zalunci ya kunshi adalci ya kunshi wannan dukkan bi hadha qamat as-samawati da adalci adalci sa sama ta tsaya ba abin da ya rike ta kuma bata fado ba wal ardu kuma da kasa doron kasar nan baki ɗaya akan mai take kan ruwa bata nutsar da ku ba ashe in ana son a zauna lafiya sai a yi adalci in kana son ka ji daɗin gidanka da iyalanka ka yi adalci wallahi za ka ji daɗi da fishi da tsawa da menene da menene wallahi ba za ka taba samun sa'ar rayuwa da ita ba ko yaya take sai in kayi mata adalci shine Allah zai hore ta ya baka na'am ba haka bane ba na'am eh kana komawa gida tana sallama baka iya kai na'am amma in ka koma gida kai da aka manzo Allah ne fa yace in ka shiga gida kai ma iyalanka sallama Allah zai sa albarka a cikin gidan kai da aka ce kai baka yi ita in ta yi ba za ka amsa ma sosai ba shedan shedan kenan yace la'aqudanna lahum siratakal mustaqim abu da talabijin a gani a yi ta shewa ana dariya ana fahimtar juna matsala an ta danganci addini ba za a fahimci juna ba ba haka bane ba ita da kake gani din nan sai Allah ya hore maka ita sa'annan ka mori rayuwarta ka ji daɗi in Allah bai hore maka ita ba wallahi ka fi kowa menene ka fi kowa menene kullun cikin wahala kake sai ka furfure ko sai an furfure ko sa'annan daga baya a zo a fahimci hanyar yadda inda rayuwar ta kama duk abin da ka sani sai ka yi mishi adalci ‘ya'yanka sai ka yi musu adalci matarka sai ka yi mata adalci ma'ana ka saka da kake mulki sai ka yi adalci mu'amalanka sai ka yi adalci komai sai ka yi adalci saboda bi haza kamati samawati wal ard da wannan adalcin da kuke yi da wannan adalci sama da ta tsaya kasa ta take kasa ba yahudawa kenan ba to shi ne imamu zarkani ya ce wa fihi anna ma ya akhudhu al-hakimu aw shahidu ala al-hukmi bil haqq aw shahadatu bihi rishwa wai abinda masu mulki ke karba da masu shari'a da masu menene cewa ma akan gaskiya za su goyi bayan gaskiya ne kudin da suka karba rishuwa ce haramun ce wa kullu rishwatin suhdun din rishuwa haramun ce wa kullu suhtin haramun la yahillu lil muslimi akluhu bila khilafin bainal muslimina haka imamu zurkani zurkani ya faɗa ana duk wa abinnan abubuwan da ake karba fa haramun ake ci don kana gwamna kana sarki kana shugaban kasa kana malamin jama'a ko shehun jama'a ko menene da menene da menene wallahi tallahi abubuwan da za ka karba haramun ne misali a ce gwamna ko shugaban kasa ko shugaban sanata ko shugaban majalisa ko duk cewa dukiyar najeriya na hannun kuɗin nan abinda aka halatta muku na albashinku in kan kara kwandala wallahi kun ci haramun ba yadda za a yi ‘ya'yanku su fi ‘ya'yan kowa jin daɗi shi dai a zahiri ba yadda za a yi matanku su fi matan kowa jin daɗi shi dai a zahiri ba yadda za a yi ku fi kowa jin daɗi sai dai a zahiri saboda mai saboda suht haramun kuke tara makanku a gidajenku kuna ci bacci ya kiwa sai an sha magani mace a yi mata gata a kai mata komai a tila mata a gida ga menene ga wannan daga dubai ga wannan daga china ga wannan da- tun daga gando albasa har abbato ba na ake kera gaja- ga- gadaje ba a je a saya a kai mata a cika mata su ɗaki gwalagwalai kuma duk a je dubai a kawo mata wata rana kuma ta kwanta ta kasa bacci har gari ya waye me yi miki zafi me da miki wallahi an kasa bacci me ya faru bata san abin da ya faru ba saboda me saboda iyayenta sun cuce ta wace irin cuta gashi komai su yi mata ta ce a'a abu biyu ne suka haɗu kuka gyara ɗaya kuka manta da ɗaya ɗan adam duk ya, ya, ya haɗu ne kan mai zuciya da gangan jiki zuciya da gangan jiki ba haka bane ba gangan jiki shine abinci mai kyau wajen kwana mai kyau iska mai kyau ko menene masu kyau baki ɗaya sai a samu lafiya ba haka bane ba to zuciyar da in ta samu lafiya gangan jiki zai samu lafiya me aka yi mata me aka yi mata ba a san ab- ba a san abin da za a yi mata ba ba a san abin da za a yi mata ba wannan ma- Allah madaukakin sarki ya rike wannan sai annabawansa da manzannansa su ya ko- ya- su ya sanar da su wannan su ne za su ya faɗa maka abin da za ka yi ya tsarkake zuciyarka misali subhanallahi wa bihamdihi duk tunaninka ya za ka yi kasa yana ɗauke da gram na sinadarin da zai wanke ma zuciyarka ya za a yi ka gano cewa subhanallahi wa bihamdihi adada halkihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi zai ɗaukaka darajarka ba za ka yi sani ba sai ta hanyar annabawa da manzannai an fahimta kada ki yaudaru da yana gwamna ko shugaban kasa ko minista ko menene ko menene dukiyar da yake ta kawowa dukiyar da yake ta kawowa yana lal- kuna lalata rayuwar ku ce wata rana a cikin madina na na fatima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallama aiki ya mata yawa ta yi daka ta yi nika ta yi wanki ta gyara gida ta yi abinci har hannunta ya kanta yarwa mijinta da kansa sai da ya tausaya mata ya ce wannan abubuwan su yi miki yawa ki je wajen mahaifinki wa kenan ki nemi a baki yar da za ta zo tana taimaka miki aiki gashi nan an kawo su daga yaki kaza kaza kaza kaza a cikin madina sai ta taso da izinin wa mijinta ta zo gida wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin yayi mata nauyi ta jira dai har manzon Allah ya zo lafiya mai ke tafi da ke sai ta kasa fada na zo gaisuwa ne kawai na zo gaisuwa ne to kin gaisuwa assalamu alaikum ba shi ki tafi ba ta zo gida sai na ya ce ya aka yi ya ce wallahi na je na kasa fada ya ce gobe ki je ki karfin hali ki ta maza kenan ko ki karfin hali ki fada ta sake zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiya mai ki tafi da ki ai ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa shine nazo a taimaka min da yar aiki wacce za ta ji tana taya ni aiki ba shi ne injin wanki ba da injin guga ba da mai markade ba da mai abinci da menene duk abin da ake so na jin daɗin rayuwa sai manzo Allah ce abin da kike so kenan ta ce eh ce to je ki gida ina tafi ta je gida manzo Allah ce ga yana zuwa to me zuci me kokolonta zai bata tunaninta za kawo mata menene masu aiki ne menene da menene ai manzo Allah yana da tausayi kuma yana son yarsa suna zaune sai duban agogo in yanzu ne ko sai can cikin dare sai ga manzo Allah zo cikin sanyi yana zuwa yana sallama sai ya shiga ya zauna tsakani ta da Ali ya ce na ji abin da kika zo kina so in faɗa miki abin da ya fi wannan kina son na nuna miki abin da ya fi wannan abin da kike so ɗin injin wanki da dutsen guga da mai markaɗe da mai guga da mai mai girki daban mai kwasa a kawo mata daban abin duk ni'ima ga dukiya an ji daɗin rayuwa har an an rasa ma mai ake ciki kuma duk wa'annan ba abin da zai tsarkake zuciya kuma in ba zuciyar ta samu tsarki ba wallahi gangan jikin ba zai ji daɗi ba ba ki- ba za ki so na nuna miki abin da ya fi wannan ba sai ta ce me ina so manzo Allah ce zan nuna miki abin da ya fi abin da kike so ya ce kya ga duk sa'an da kuka zo za ku kwanta ki ce subhanallahi subhanallahi subhanallahi su talatin da uku walhamdulillahi su talatin da uku wallahu akbar su talatin da hudu guda nawa kenan ya ce wallahi ya fi miki abin da yake nema sayyidina ali ya ce tun da na ji wannan daga bakin manzon Allah ban taba yin banci ban faɗe shi ba aka ce wa laula rati safid ya ce haddaran safid da aka yi tashin hankali in kina so in kana so kafin a duk wannan tsanani da muke ciki da talauci da wahala da mai ka lizimci wannan ka gani ina ruwanka da shugaban kasa ya saki kudi ko bai saki kudi ba ina ruwanka da wani ya saki kudi ko bai saki kudi ba ga Allah ya saki ya sako maka saboda arziki ya kasu kashi biyu ijab wa sal akwai arziki ijabi Allah ya baka kudi ya baka kaza ya baka kuza akwai sal arziki ne Allah ya dauke maka nauyin rayuwa da wahalhalun rayuwa abinda wani zai kashe naira dubu sannan bukatar sa biya kai ka kashe naira ɗari uku sai ga bukatar ka ta biya shi ma arziki ne Allah ya sauwake ya rage ma nauyin rayuwa wahalar rayuwa wanda yake aiki ma'aikacin gwamnati ne ko ɗan kasuwa ne yake tara wa'annan suhut wannan dukiya ta haramu ba yadda za a iya ciyar da su cin haramu da matarsa ta shiga babban supermarket manyan su ba ta ganin abin da ke kusa shi abin da ke nesa na dubu goma dubu hamsin dubu ɗari su take gani kuma sai ta sai su ta je ta ajiye gobe kuma za ta dawo ba abin da za ta yi da su kuɗin ne mata yawa sai ya fita kai kuwa da kake hakuri da abin da Allah ya hore komin kankantarsa matarka na shiga sai ta ga ai wannan naira ɗari biyu naira dubu biyu naira dubu uku ai ya wadatar sai ta saya ta tafi gida duk sun saya sun tafi gida an fahimta Allah ne ya sauwake maka sai wannan ya cika mata ido wancan kuma Allah ne ya kyale shi ba abinda zai cika mata ido sai waɗancan kaga fahimci ɗaya na biyu duk sa'an da ka je ka sowa matanka a tamfa ko da ko tufa ta takar ba sai ta gode ma Allah Allah sanya albarka za ta daura ta je ko ina ne ta ji lafiya ta dawo lafiya ka je ingila ka aika a sau matan tana karba shi ta kalli bakin zanin tukunna kafin ta yi godiya ko ta yi tsaki an fahimta sai ta ɗaura tana shiga cikin taro gidan biki sai ta ga wani abin da ko bai kai nata ba ya fi cika mata ido sai ta rena da rata shi kenan ba kai komai ba kenan maimakon a gode maka sai ana fahimta wa'annan kana dawowa gida aka ce ai yaro ba shi da lafiya sai ta to a bashi sabara mana a bashi shayi mai zuwa kunu mai zaki a yi mishi kaza kaza kaza kaza zuwa an jima sai yaro ya tashi yana wasa yana shikawa da gudu wa'ancan kuma da ya zo an fada mishi shugaban shi fadi a aje private aje kaza aje a kashi dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin yaro ya dawo kuma bai samu lafiya ba dole dukiyar tun da an tara su haramun sai sun tafi ba shi da amfani karshe ma a ce ai bari a fita da shi waje bar a fita da ita waje bar ai kaza bar ai kaza dukiyar sai baya yiwuwa Allah ya ce wannan abin haramun ne karka yi kayi kuma ka tsira mana kafi karfin Allah kenan ko kayi kuma ka samu yadda kake so to me yayin amfanin Allah ya haramta kenan Allah ba shi da iko kenan Allah ba shi da iko kenan ko shine sai am hasibal ladzina yajtarihuna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yaqulun am hasiban lazina ya ji tare huna sayi'ati an ya su eh? am hasiban lazina ya amalu na sayi'ati akwai am hasiban lazina ya amalu na sayi'ati an ya su wai ca suke za su tsere mana ne sa'a ma ya hukumuna wannan hukuncin nasu ya munana muna kallon su muka kyale su ran da muka kamo su me ina gaggawa saboda ba ni da karfi da ifi ne وضعيفة إذا وجدت فرصة قتلت وكذلك مؤمنين الضعفاء ma'ana mutum ba shi da karfi da ya samu dama sai ya karya wuce amma mai dama fa mai iko fa Allah yana kallon ka duk sa'an da ya tashi kama ka haka zai jawo ka sai ya maka abin da zai maka ba ka da inda za ka shi yasa Allah baya gaggawa don gaggawa ka Allah baya gaggawa shi yasa ya ce am hasiban lazina ya'maluna sayyi'ati an yi su kona wacce suke za su rena mana za su tsere mana ne ba za mu iya kama su ba sa'a ma ya hukumuna wannan hukuncin ba shi da kyau ƴaƴan kowa za su je su yi karatu ƴaƴan kashe private ce ka kashe kuɗi masu ɗimbin yawa a je kuma a gama a rasa kuma ba a samu result ba duk abubuwan rayuwa in Allah ya ga dama in kai hakuri da abin da Allah ya halatta maka sai Allah ya sauwake maka rayuwar in kuma ka ce a'a ka samu dama ba za ka yi abin da ka ga dama ka ce haramun ka tara haramun al'umma ta sha wahala don kai da matanka da ɗanka da 'ya'yanka wallahi tallahi sa'a ma ya hakumuna ka ɗauki wannan ka'ida sa'a ma ya hakumuna wannan abin da suke gani wai zai yi din nan wallahi tallahi mun karya suke za su yi wahalar za su tara kuɗin su tara duk dukiyar da suke su fita da shi waje su bar shi cikin gida Allah ya bar su da wahala su kasa fita cikin wahala kullum suna cikin tashin hankali da wahala banda Allah ya zai yi wannan to shi yasa abinda ake so sai ka yi hakuri da abinda Allah ya halatta maka abinda yake haramun mai Abdullah bin Rawahaki abinda kuka kawo din nan suhutu ne me ce sai sa nan sai ce me fa innaha suhtun wa inna la na'kuluha ba ma cin suhut ba ma son haramun ba ma cin haramun an kaɗan da ya halatta shi muke so to sai ga Allah ya sa albarka a cikin rayuwar in ba haka ba wallahi ba wanda zai ci moriyar rayuwar a kan sabon Allah sabawa Allah kowa ya tashi cikin birni garinsu duka duk inda ke duk inda bahaushe yake ɗabi'arsa ɗaya ne gida guda mata hudu mata da 'ya'ya da mene da mene da haka ake zaune ciki aka haifi 'ya'ya kowa ya fita ana zumunci wannan ya san lokacin akwai kawu akwai baffa akwai gogo akwai afindo akwai duk kowa an san wa'annan sai aka zo aka yi boko kowa ya samu babban ma'aikaci ne ko menene da menene ya tara kuɗi sai je gida katun gida yana zaune daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa ba za ta taba yadda wani ya kusance shi ba ko ta ta kusance shi kin ga akan haka kin hana zumunci kenan wallahi ba za ki ji dadin rayuwa ba har abada kullun kina cikin tashin hankali kenan da zulumi zuci hankalin ba shi kwanci ana fahimta duk abin arziki an yi miki an yi miki gata wallahi ki kwanta kan gado mai mai katifa mai komai din ki kasa bacci har gari ya waye ki waye gari rai ba daɗi kai a kamin shayi bakin shayi ba na son madara ba na son mayonnaise ba na son komai a kamin in aka yi kuskure ma aka sa ka tafi da shi ba ni ki tafi da shi ba ni bakin shayi duk wannan abin da aka cika miki shi ki bar shi ki fita farfajiyar gida ki shi fida kina zaune dan Allah shiga gidan makota sai min dan wake duk abin da aka cika miki cikin firiji din nan ga sunan yau ba shi ranki ba kya jin dadin shi ba yadda za a yi kuma ki ji dadin su an fahimta gaskiya ne to ai gaskiya ba mas'alar ba gaskiya ba laifinta ne gaskiyar da take gaskiya ba aiki da ita aiki da gaskiyar shine aiki aiki da gaskiyar shine aiki ba shine wahala ba an fahimci wannan an fahimci sirrin da yasa Abdullahi bin Rawaha ga gwalagwalai an kawo yace ba masu to duk wanda zai yi mu'amala da ba Yahudi in ba haka yi ba wallahi ya halaka abinda suke kama mutane da shi kenan mata da gwalagwalai mata da gwalagwalai eh abin da suke mallaka kenan duk inda bai hude yake sai ya mallaki gwal saboda ya zama yana da iko a kanka ya sarrafa ka yadda yake so da mata da gwalagwalai matan za su fita ba su da tsaushe su hau dogon takalmi don a ganin su abin da suke ciki kenan duk inda bai hude yake so ya barna sai ya hada ku da mata ‘ya'yanku ne ‘yan uwanku ne ba za su so kana sallah tana sallah ka isa ka ce mata kafira ce ba haka bane ba kana azumi tana azumi ba haka bane ba za ka je umra ita ma za ta je umra ba ku ke zuwa umra ba amma tana wasan kwaikwayo tana kade-kade tana menene da menene yariya ce karamar yariya shekara goma sha tara ashirin ashirin da biyar me ba su jikinta duk abu na kyau ai kuruciyan aishi kasancewarta ta zama mace shine farkon kyau na biyu kuruciyar da ake ciki na uku tunda za a fito ne gaban mutane yaya za a fito sai a yi mai sai a yi gyare-gyare to ba yadda za a yi ana tafiyar da al'amuran haka al'amari ya tafi daidai sai ku yi ta fama kana ta wa'azi kana wahal da kanka su ba san ma abin da kake faɗa ba ba shi gabansu ina ruwanta da kai so take a santa kuma gashi an santa kuma gari ya zama ba mai tsawatawa waye zai tsawata ba wanda zai tsawata kowa yayi abin da ya ga dama karshe kowa zai zo ya dandana da wanda ke yi da wanda ya gani yayi shiru kowa zai dandana kudansa Allah ya kiyaye an fahimta to shi yasa sai su dauki yan mata ba suna yi ne tun wannan tun shekaru 60 da suka wuce haka suke ta tura yan magashin doris day da wacece suna hotunansu arna ne turawa ne suna aiko hotunansu a afirka kowa ya gani ya fiti mutum namiji ya ga mace ga abin nan da mene ko ina tsirara sai me sai ya fitino ba haka bane ba me yake hada ku tashin hankali da 'ya'yanku yanzu yaro ba zai rayuwa ba za ta yi mashi yana rike da waya waya kuma kana yana kana kamshi farko ya tamba android ce in ba android ba ce ba waya ba ce ta daddannawa ce me android android din na akwai google google din nan ka shiga cikin duk abin da kake so sai ce ma gashi kyauta ya ta kwanta ta kasa bacci ta kalli abin da bai kamata ta gani ba ɗa ya kwanta ya kasa bacci ya kalli abin da bai kamata ya kalli ba da asuba ka zo kana tare da ya je sallah ko ya tashi da fushi kar ba ta mishi yayi kallo har karfe uku sannan ya kwanta yanzu kuma hudu ka zo ka ce tashi ya sallah baccin akwai matsala ko in ka ji matsala ɗaya kenan akwai me akwai matsaloli akwai matsaloli da yawa da dama abinda ake yi kenan har ko za ka larabtar da shi sai ka kwace wayarsa za ka zauna wata uku ba waya a hannunka kuma eh wani yaron da ka taba wayarsa gara ka taba ran shi wallahi tallahi sai ka karba ka aji ba makarantar boko ba an soke zuwa makarantar babu she me kuma haka akai kuma yayi haka akai kuma yayi zo ka zauna kofar gida zo ka zauna gida in za ka fita zo ka ja ni mu tafi kaga ka ka huta da jan mota haka shiga Abdulaziz bin Baz yake Allah ji kansa da gafara in aka ce ai wani mugu ne sai ce to a kawo shi ya zama direban shi shikenan sai a kawo shi ya zama direban shi kana tafiya da Sheikh bin Baz wane kai Sheikh bin Baz fa gidan shi tarfo ya sana na tsakiyar gida din nan mene ake ce mishi intako yana tashi da asuba zai duka kar kowa ya tashi ke wace ki tasbihi ki faɗi kaza ki tashi kaiwa ne yi addu'a kaza ka tashi ka rinjaye shaitan haka yake ma kowa hayyabar duniya ƴaƴansa cikin gidan shi tare da cewa shi bin ba gidan shi ba talabijin har yabar duniya bai halatta talabijin ba shi da kallo da menene da menene shi bai yadda to amma fitinar rayuwar ta ishe ka makarantar da ya za su je su yi karatu ‘ya'yanka ka ce ba za su yi kaza ba su kaza ba to suna da makarantar da za su zauna su kadai za su je makarantar da za su hadu dawa eh kowa da kowa wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan abin ayaba to ka daga nan je su ɗauko ba haka bane ba matarka ka takura mata ba za ta je buki ba ana hira ana kaza kaza ai na je kaza na je kaza na je na sai kaza kaza sai kuma ka zo ka takura mata sai kaza har sukari sai kai mata lissafi har magi sai kai mata lissafi ai mai hada ka da magi mai hada ka da wannan abin ba ta ita ba ta je ta saya ta samu abin da zo ita ma ta yi mulki a gidan akan wannan abin ka ba ta wannan mulki za ta sallaba maka ta fiye da yadda kake tsammani haka ne so sai ka yi adalci sai Allah ya hore maka abin da zai hore maka in baka yi adalci ba duk abin da ka sani zai zama maka barazana fa tunda za ka kama rakumi gida guda ka ajiye shi ka ɗauke shi yare ya karama amma sauro ɗan kankani hana ka bacci har gari ya waye ka daki fuskanka ka kasa bacci kuma saboda Allah bai hore maka wani kana son Allah ya hore maka komai ka yi adalci tsakaninka da talakawanka ka yi adalci tsakaninka da ka yi adalci tsakaninka da za ga yadda al'amura suke tafiya an ji darasin ablabin rawa ko shi ya sa muka ce alkinaya tarji'u ila ma za bi haza kamatis samawati wal ard bi ma za bil adl tayyib sai ka fara adalci tun daga yau قال مالك إمام مالك يتي إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له إمام مالك يكاوني وتمسألة مساقاتي ga gona ta za ka yi min za ka shayar to ai duk inda aka samu gona akwai gefen gonan wani abubuwa da yake bayaz ne ba ba shuki wurin ba komai amma yana bin gonan ne sai ya je maka abin da zai yi a gonan ko gefen gonan kuma sai ya je ya shuka makansa imam malik ya ce hakkinsa ne don ba shi cikin lissa yana cikin sharaɗin da kuka yi ga gona ta sha ta je kai mai duk gefen gonan akwai gefen gonan za ga wuri ne ba ciyawa ba shuka ba komai amma yana bin gonan ne yana tare da gonan ne da ya zo yi maka aikinka tun da wannan yana bin gonan ne sai ya shuka ma kansa ya halatta ko bai halatta ba imam malik ya ce fa huwa lahu to amma aka ce imam malik sai ka shirya tukun zaka fahimce shi fa masdara ar-rajulu ad-dakhilu fil bayan ma ma'ana ar-rajulu ad-dakhil maimakon ya ce abinda wanda ka dauke shi musakati ya shuka nashi ne sai ce mutumin da ya shigo cikin dukiyar wane ne mutumin da ya shigo cikin dukiyar wanda ka dauke shi kuyi mu da an fahimta to za ka yana bayani yana amfani da arrajulu dakhilu fil mali arrajulu dakhilu fil mali da ka dauke shi kuyi musakati ai ya shigo cikin dukiyar kenan to ba ko yace wanda zai musakati yace arrajulu dakhilu fil mali qala wa in ishtarata sahibul ardi أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال wanda ake musakati da shi kenan yaski li rabbil ardi fa zalika ziyadatun izdadaha alayhi wa in ishtarata sahibul ardi annahu yazra'u fil bayad li nafsihi in mai gonan yace shikenan gashi nan muka je muka yi amma a shuka ga gefe kuma ka shuka min ninawa ba shi cikin yarjejeniyar da muka yi fa zalika la yasluhu yace wannan ba daidai bane ba ya adalci ba bi hadha qamati samawati wal ard bi hadha sara al imamu malik imaman radiyallahu anhu shekara nawa ya rasu ana imamu malik sai ka ce radiyallahu anhu ba sai ka yi tunane ba haka abin zai fito saboda Allah ya Allah ya yarda da shi din Sheikh Nur Saif akwai mahaifin shi Muhammad Nur babban malami ne amma su suna da sufanci haka yana zuwa Madina yana karantar da mutane akwai dulabin shi a Madina masallaci Annabi duk sa'an da yazo a fito da littafai ilimi ne Allah ya basu ga hadisi ga nahau ga komai da komai kuma ga kudi a ajihu a eh yana zuwa almajiran shi dama sun san shi ya san shi su zo ana karatu in ya gama ya tashi za shi ya babba kowa kudi ya tafi shi ya baka karatu ya baka kudi sai dan shi ya je zai PhD game da Imam Malik sai ce kaga wannan inda zaka je ko turai ne ko ina ne zaka je in littafin ka zaka yi ne ka zo kana kala maliku kala maliku karka kawo shi gidana duk inda ka kira sunan imamu malik sai ka ce mai rahimahullahu amma ka zo kana yi na jami'o'i ai ba ruwansu ai ba girma mai girma sai ana yi ne wai wayewa ke eh duk abin da ake shirya abin da ake shiryawa ke shi yasa kuna cikin karatu kuna cikin karatun sakkwato shi ya ce to da shi usmanu da abdullahi wa ya fi ilimi ina ma na wannan tambayar eh ce to da shehu usmanu da abdullahi wa ya fi wani ilimi tare da cewa duk sa'an da za ka karanta imamu shehu abdullahi kala shehu na kala imamu na kala kaza kala kaza kala kaza baya kiran shehu shehu usmanu ma farko da sai ya girmama shi sannan ya taraddi anu ya tarahama da ku shi ya san shehunsa ne kala shehuna nurun zaman kala shehuna nurun zaman haka yake fada haka mamad bello yake fada to me ya kawo tambayar mai da shehu da rashin girma malamai ke tun daga nan shi sa karatu duka jami'a kowace shekara jami'a za ta fitar da malamai sun fi dubu nawa amma masu ilimi ciki ba su shige uku ko hudu ko biyu eh babu albarka a ciki babu albarka a ciki karatu da za a yi a samu albarka a samu menene da meye a ya zama ya zama jayayya ne da debate to me yasa ka zaka dalibi yana da dama ya challenge malamin sa imam malik waka ce ya da'ul jawaba wa la yuraja'u haibatan wai imam malik aka tambaye shi abubuwa wani insu abubuwan baya bada jawabi kuma ba a ba a yi mishi muraja'a saboda kwarjini mutane na girmama shi suna shi sa yana kana gama karatu duk inda zaka tafi ka tafi ka zama malam tun kafin ka kai garin ku ka zama malam saboda Allah ya sa maka albarka an fahimta li'anna rajula dakhila fil mali saboda mutumin da ya shiga cikin dukiyar wani mutum wanda aka dauke shi aikin abin da musaqat din ko muqaraza din shine kaga nan shi canza wani wani harshe ar-rajulu dakhil fil mal yasqi li rabbil ardi fazalika ziyadatun izdadaha alai ai wanda yake aikin in aka ce gefen gonan kuma kai man ubangidan mai shi mai kudin shi kadai yace a ai ai mishi aiki fiye da abin da ya kamata a yi mishi bai halatta ba ana fahimta qala imam malik imam darul hijra yace wa in ishtarata az-zar'u bainahuma fala ba'sa bi zalika إن كانت المؤونة كلها, كلها على الداخل في المال إن أي شرط تزاء أي مساقات إن شاير وقوبا رواد أما تكانينا لكي زاء عربا تكاغ مساقات الشيكما قائدا سدبنشي ga gona ta ka zo ka shayar kai za ka kawo kai za ka kawo iri kasa kai za ka kula da kaza kai za duk abin da ke ciki kai za ka yi in an gama sai a raba yadda aka yi yarjejeniya an fahimta amma an ce mai gonan shi ya kawo kaza ya kawo kayan ya kawo iri ya kawo taki ya kawo komai da komai a aka ce kai ma baka yi daidai ba ya ce ya yi iza kanatil ma'ulatu kulluha ala dakhil fil mali ko albazru wasaqiyu wal ilaju kulluhu da iri da shayarwa da gyarawa da share-share da duk gyara gonan فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك إن وند أكا دوكي شي شاعر دين يتي تو أي كي ذاك كاو إري كي ذاك كاو مي دميني دميني كان ذلك غير جائز كان ذلك غير جائز غير جائز إمام مالك يتي أبي حالت با لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه أي كا أورا ممي كدين مي غونن أبين دشرع بتدورا أكن سبا وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها أي مساقات دبن مضاربة دبن إجارة دبن كو مساقات شيني كي الداخل في المال شيني وند أكا أوكيك كي أيكي إن كي نزاك كاو إيري كي زكا كاو تاكي كي زكا كومي تكين غونا والنفقة دتشيروا ولا يكون على رب المال منها شيء أنا فهمت فهذا وجه المساقات المعروف إمام مالك يتي مساقات دا أكسني كينا يا حلتا قال مالك إمام مالك يكاوة مسألة كما بسوك فهمت شيء في العين تكون بين الرجلين mutane ne guda biyu suke mallakan rijiya ko idon ruwa fayankati uma'uha she ruwan ya yanke ba ruwa ana son a gyara yadda za a yi a yi yasa a yi menene da menene don a samu ruwa fayuridu ahaduhuma an yi amala fil ayin wa yaqulu al-akharu la ajidu ma a'malu bihi su biyu ne ɗaya ce to zan gyara saboda ni ina bukatar ruwan nan fa dan yace a ni fa ba ni da halin da za a gyara to ya za a yi innahu yuqalu lil ladhi yuridu an ya'mala fil ayn sai a ce ma wanda yake son ya gyara abin i'mal wa anfiq ka gyara ka kashe kuɗi ka gyara wa yakunu laka al-ma'u kulluhu tasqibihi hatta ya'ti sahibuka bi nisfi ma anfaqta kashe kuɗin ka je ka gyara ka mallaki ruwan kana komai sai abokin da kuke mallakan wajen ya kawo maka rabin abin da ka kashe to shi ma yayi mai kenan yayi musharaka ci yanzu yake da iko a cikin ruwan فإذا جاء بنصف ما أنفقت akhadha hissatahu min alma'i in ya kawo rabin abin da ka kashe cikin gyaran wannan to yanzu shine yayi musharaka da kai shi ma yana da abin da yake rabon shi a ciki qala malik imam malik yace wa inna ma u'tiya al-awwal al-ma'a kullahu to me yasa imam malik yace na farkon da yake kashe me yasa aka bashi kudin aka bashi daman ya amfani da ruwan shi kadai qala ce li annahu anfaqa yace ai shi ya kashe kudin shi a ciki da ya zo ya kashe kudin shi a ciki ɗin da an bincike duniyar nan duk ba a samu ruwa ba kasaran wace ce kasarar tasa ce walau lam yudriki shay'an bi amalihi lam ya'laq al-akhar min an-nafaqati shay'un an fahimta eh ai ba karamin ilimi yake sakawa babu lokacin ai karatu balle a fahimci me yake nufi balle ai aiki da shi lokaci ya yi ne da shaura ƙala malikun a tun da lokaci ya cika ai ba gaggawa ake yi ba ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم